بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء takwas ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1418 wanda ya daidai da tara ga watan septemba 1997 a shekul muhaddis al'allama abu abdurrahman muhammad nasiruddin al'albani hafizahullah ya ce هذا والاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل عدة أمور يتي حديثا da suka gabata. waɗanda suke magana dangane da cewa haramun ne a mayar da makabarta masallaci ko masallaci makabarta sai ce to wannan kenan ka sani da cewa mayar da masallaci makabarta ko makabarta masallaci ɗin nan da aka faɗa to yana ɗaukar ma'anoni da dama daga cikinsu al'awwal ma'ana ta farko as-salatu ila al-quburi mustaqbilan laha mutum ya tasa kaburbuka yana sallah da su a gaba to ya mayar da wannan kaburbuka sun zama ainihin masallaci kenan ya shiga cikin la'antar da Allah da manzon Allah suka ga wanda ya haka asani na biyu as-sujudu alal quburi yin sujuda akan kaburbukan mutum ya ainihin taka kabari ya hau kan kabari yayi sallah yayi sujuda akai to wannan ainihin shi ma yana shiga cikin wata ma'ana as-salisu na uku bina'ul masajid alaiha gina masallatai akan kaburbuka wal ma'ana as-thani ash-shaykh al-allama yace ma'ana ta biyu din nan cewa sujuda akan kaburbuka ظاهر من الاتخاذ والآخران مع دخولهما فيه ma'ana ta biyu din nan cewa yin sujuda akan kaburbuka na daga cikin ma'anar da hadisan ke dauka ita ce ma'anar da ke zahiri karara a cikin hadisan ma'anoni biyu na farko da na uku din nan to su kuma ainihin sun shiga cikin waɗancan hukunce hukunce ne na sujuda akan ainihin wato kabari din faqad jaa an-nass alayhi ma fi ba'd al-ahadith al-mutaqaddima yace haqiqa nassi karara ya zo game da su biyun cewa sallah da kabari a gaba haramun ne ko kuma gina masallatai akan makabarta haramun ne a cikin waɗansu daga cikin hadisan da suka gabata a baya wa fassaltu al-qawla fi zalika wa awradtu aqwal al-fuqaha al-ulama'i mustashhidan biha fi kitab al-mushar ilayhi anifan yace kuma nayi bayani dalla dalla game da waɗannan hadisai na kuma kawo zantuttukan ainihin malamai ina mai kafa shaida da waɗannan hadisai game da zantuttukan na malamai a cikin littafin can nawa da ne nuni gare shi ɗazu wato tahziru sajid wanda mu ajiye muka karanta shi tahziru sajid min ittikhadh al-quburi masajid jiya har zuwa nayi da shi na wa zakartu fihi tarikh idkhal al-qabr an-nabawi fi al-masjid sharif kuma a cikin wancan littafi na wa tahziru sajid na faɗi tarihin yadda aka kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya waye gari ya zama a cikin masallacin annabi mai girma a takaicen takaitawa yadda mas'alar ta faru shine a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rasu sahabbai suka kai da komowa game da ina ya dace a rufe shi wasu suka ce a kai shi makabartar baki a rufe shi wasu suka ce a koma da shi garin su makka a rufe shi shine sai abubakar ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sirranta min wasu zantuttuka guda biyu ban taba kuma faɗansu ga kowa ba sai dai yau da ta kama na farko ya ce su annabawa duk inda Allah ke san abin ne sunan yake daukar ransu sai da duk inda annabi ya faɗi ya mutu ko da a tsakiyar kan hanya ne to nan ne zai zama kabarin shi kamar annabi Musa Allah madaukakin sarki annabi Musa ya roki Allah madaukakin sarki cewa ya dauki ranshi a cikin baitul maqdis ya tafi zai shiga garin baitul maqdis dabba zai shiga garin sai ya faɗi nan ya mutu nan aka yi mishi kabari har annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a yanzu da yake bada labari da a ce a can suke shi da sahabbai da ma ya nuna musu inda wannan ainihin kabari yake a daidai kan tudun wani rairayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kenan to don haka sai ainihin abubakar ya faɗi wannan yace kuma annabi ya ce su annabawa ba a gadin su duk abin da suka rasu suka bari to yana zama ainihin cikin baitul mali ne to waɗannan maganganu da ya faɗa shi kenan sai aka kau da saɓani aka ainihin ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallama daga kan gadon da ya rasu aka cire gadon aka haka kabari aka rufe shi ainihin a wannan guri to shi kenan sai ya zama wannan ɗaki na aisha sai aka kulle shi har in ya zama za ka shiga ciki sai an buɗe maka tukuna ka shiga to ana nan a wannan hali har lokacin da ainihin aka samu zamanin wani khalifa ko wani sarki sai ya zo ya kokarin ya ainihin wato shigar da ya ƙara faɗin masallacin to sai matsalar siyasa ta shigo shi yasa duk sanda kuka ɗauki matsalar siyasar rayuwa kuka saka cikin addini sai siyasar nan ta zo ta ɓata muku addini ta zo ta tarwatsa kanku wannan ya ce ai kenan wanda ya goyi bayan Saddam ya zama kafiri ba za a bi shi sallah ba wannan ya ce kuma ai Saddam ahlus sunna ne wannan ya ce ai Saddam dan mandiri ne duk kun zama dan mandirin kuma saboda kun ɗauko matsalar siyasar duniya kun sako ta cikin matsalolin addini shikenan suka zo suka birkita ku kuma duk matsalar da ta zo da yake mafi yawancin mutanen mu ba su da kan gado komai kankanta matsala sai ta raba kansu a wannan yake kada abu wannan sallah wannan yake kada abu wannan sallah wannan yake wannan kafiri wannan yake wannan kafiri to mas'ala sai su ya ɗauko mas'alar siyasa fitinar da ke tsakanin 'yan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma ainihin wasu daga cikin jama'a to sai zama shi wannan sarki a lokacin yana daga cikin waɗanda ba su goyon bayan 'yan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kuma aka yi dace da alhassan da hussein da sauran 'ya'yansu suna cikin wannan gida na annabi sallallahu alaihi wa sallama don haka ya nemi ya kore su hassan da hussein daga cikin gidan ne wanda hasilin wannan kora zai ja ya kore su daga madina amma sai ce yana son ya ƙara masallacin kakansu ne don haka su fita daga wannan ainihin gida zai rushe shi ya shigar da shi ya zama an samu farfajiyar cikin masallaci to matsala sun su alhassan sun fahimta don haka suka ce ba za su fita ba sai jama'a suka ce to ku ba masallacin kakan ku zai gyara ba ku duba mana su mutane abin da suka fahimta daban da abin da shi sarkin yake nufi daban wanda su su hasan sun fahimta suka ki fita yi turo ma'aikata ya ce ko suna ciki a rugurguza gidan suka fita suna ainihin kuka hasali suka bar garin madina kenan to shine sai aka rusa katangar da wasu dakuna sai ya zama wannan daki da kabari yake ciki sai aka yi shatale tale daga tsakar gida sai aka shigar da shi sai ya zama ya waye gari a cikin masallacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba a rufe annabi a cikin masallaci ba amma a rufe shi a cikin gidan shi ne a dakin Aisha daga baya aka rushe aka sako masallacin ya zama dakin yana tsakar gida yana tsakar masallacin mun fahimci wannan da kyau ko dan haka al'allamatul albani a cikin wannan littafi nashi ta habirul fajir yace yana roƙon gwamnatin saudi arabia tunda tana kula da tauhidi ta ji tsoron allah wannan kabari na annabi ta yanke ta sake fitar da shi ya zama wajen masallaci din saboda a kiyaye wa mutane imanin su da aqidar su domin duk wani in ya tashi daga cikin hujojin jahilai in ka ce ba kyau ai masallaci cikin kabari in bai san tarihi ba dan bana bakwai ne a ilimi sai ce ga kabarin annabi a cikin masallacin shi mun fahimci wannan ko to shine yace ya kawo wannan tarihin a ciki wa ma fihi min al mukhalafati lil ahadith al mutaqaddima da kuma abubuwan da ke cikin sanya kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa gari ya zama a cikin ainihin masallaci to ya zama ya saba waɗancan hadisai da suka gabata wa anna salata ma azalika to amma tare da haka kasancewar kabarin annabi ya shigo cikin masallacin nan la tukrahu fihi khassa to ba za a ainihin wa anna salata ma azalika la tukrahu fihi khassa sallah a wannan masallaci na annabi ba za a ce maka ruhi ba amma da wani masallaci ne ya kasance da kabarin wani a ciki kamar yadda na annabi yake ciki din nan to za ta zama makaruhi amma kabarin annabi dan ya waye gari a cikin masallacin ba zai ainihin wato kasance makaruhi ba a takaicen takaitawa anan bai kawo cikakken bayani ba amma daga cikin bayanan da ya kawo a can yace saboda masallacin annabi na da wata daraja wadda in ba masallacin makka ba wanda ya kai ta in kai sallah a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu sai ka je kai raka'a dubu a wani masallacin za ta daidai da wanda ya raka'a biyu a na annabi to saboda haka wannan falala din ta goge wani karhanci in ma da shi to balle babu الشيخ الألباني يتي فمن شاء بسط القول في ذلك كله فليراجع إليه wanda yake son cikakken bayani game da wannan mas'ala ya aka kabarin annabi ya shiga cikin masallaci da sauransa yace koma cikin wannan littafi ya duba shi wannan tahzirus sajid din ashiran abu na goma daga cikin abubuwan da shari'ar musulunci ta hana yi a makabarta ittikhaduha aidan shari'ar musulunci ta haramta a mayar da ainihin makabarta ta zama wurin biki wurin kai da komowa dama idi daga ada ne ya'udu ada ya dawo ya'udu saboda duk shekara wannan rana tana kewayowa to an hana a cikin addinin musulunci abu na farko tukuna kafin mu shiga wannan bayani addinin musulunci baki daya yana da idi kwaya biyu ne yana da idi na karamar sallah da idi na babban sallah don haka duk abubuwan da musulmi za su yi na shagulgula da bukunkuna da basu keta haddin shari'a ba to a waɗannan ranakun bayan haka musulunci ba shi da happy new year babu bikin cikar sabuwar shekara musulunci ba shi da kaza ba shi da duk wani hutu da za a ce akwai na shekara ko akwai wani biki na shekara ko akwai kina ranar yancin kai ko ai ranar an yi jihadi an kafa gwamnatin musulunci duk wannan baki ɗaya bid'a ne babu wani sha'ani da zai zama annually a shekara duk shekara za a yi daga idi karama sai babba mun fahimci wannan da kyau ko to sa'an nan babu wani wuri da za a je ana ibada ana wani abu in ba wanda shari'a ta ce ba kamar makka ko madina ko sumina da waɗannan ainihin wurare su arafa to mayar da wani wuri ya zama na kabari a kai a komo ana ibada a wurin to an mai da wannan wuri ya zama idi kenan mun fahimci wannan ko to shari'a ta hana wannan shine yace tuqsadu fi awqatin muayyana a ɗauki wata makabarta ko kabarin wani shehi ko wani malami wanda za a rinka tafiya ziyarar shi a wasu lokuta ayyanannu wa mawasima ma'arufa da kuma lokutan bukunkunan shekara waɗanda suke sanannu to wannan ainihin wato na daga cikin abubuwan da shari'a ta hana litta'abbudu indaha domin yin ibada a wannan wuri na kabari ko na makabarta aw li ghairiha ko kuma dan yin wasu abubuwa to wannan abu shari'a ta hana li hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam saboda hadisin da abu hurairah ya rawaito ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tattakhidhu qabri idan kar ku mai da kabari na wurin zuwa sha'ani wurin zuwa biki kamar yadda kaga yan shi'a suke wa kabarin Khomeini duk shekara ranar mutuwar shi in ta kewayo za su je su yi biki su yi sha'ani su yi kuka a wurin kamar yadda yake yan bid'a za a ga suna wa kabarbukan shehunan su duk waɗannan abubuwa bid'a ne shari'ar musulunci ba ta yadda da su ba mun fahimci wannan da kyau ko dan haka tantagariyar sunna kowane ne ya rasu kawai a tafi a kai shi makabarta ya sabi da sauran musulmi bayan kwana kaɗan an manta ina ma kabarin nashi yake duk inda kace ka je ka mishi addu'a Allah zai kai ai mun fahimci wannan ko babu wani da zai yi wasiyar cewa in ya mutu a rufe shi a gidan shi a cika wannan wasiya babu wani komai girman shi da za a ga cewa ya dacewa na a rufe shi a gidan shi kowa ya mutu a kai shi makabartar musulmi gama gari a rufe shi bayan kwana kaɗan kar a saka wata alama a kabarin shi domin bayan kwana kaɗan ya saje a nemi ma kabarin a rasa an ba haka ba sai mutane su fitinu Allah ya shiryar da mu wala taj'alu buyutakum qubura annabi yace kuma kar ku mayar da gidajen ku su zama makabartu ma'ana kar ku mayar da gidajen ku su zama makabartu ba kwa sallah ba kwa karatun alqur'ani a cikin su wa haythu ma kuntum duk inda kuke fa sallu alayya ku min salati fa inna salatakum tablughuni salatin ku zai isa gare ni da wanda ke kasar andalus da wanda ke kasar iraq aqsal mashriq wanda ke kasar iraq wanda ke kasar india wanda ke kasar japan duk inda kake wanda yake nan najeriya duk inda kake kai manzon allah sallallahu alaihi wa sallama salati allah zai kai wannan salati gare shi akhrajahu abu dawud al imam abu dawud ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na farko mujalladi na farko shafi na 319 wa ahmad da al imam ahmad a cikin mujalladi na biyu shafi na 367 bi isnadan bi isnadin hasan da kyakkyawan isnadi wa huwa ala shart muslimin wannan hadisi ya inganta a bisa sharaɗin al'imamu muslim wa huwa sahihun bima lahu min turuqin wa shawahid الشيخ المحدث الألباني يتي وانا حديثي إن كنت تتيني سبو ده حنيوي ما سيوا ده يكي دسو لكما لفظا وطن لسك ديوا ذاتي شيدة شسكارا مشك ألفي وله طريق آخر عن أبي هريرة عند أبي نعيم في الحلية يتي حديث ما ينا دوات حنيا دبان وند أبو هريرة يرويتو شهر ويو الإمام أبو نعيم الأصبهاني شي يرويتو شأتكين هلية الأولياء تكين مجلد نشر شافي نقل ريبيو تمانين دا أكو وله شاهد مرسل بإسناد قوي عن سهيل har waya wannan hadisi na da wani hadisin da zai kara mishi shaida wani asari da zai kara mishi karfi wanda yake da isnadi mai karfi an karɓo shi daga ainihin suhail suhail din tabi'i ne kala yace ra'ani al-hasan ibn al-hasan ibn ali ibn abi talib inda al-qabr al-hasan dan hasan dan aliyu dan abi talib ya danne a wurin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama a tsaye ma'ana wannan ɗa ne ga jikan sayyidina ali mun fahimci wannan ko ɗa ne afwan jika ne na sayyidina ali alhassan dan hassan dan aliyu dan abi talib jikan sayyidina ali ya ga wannan suhaila a wurin kabarin annabi a tsaye fanada ni sai ya kiraye ni wa huwa fi baiti fatima yana gidan fatima ya ta'asha yana cin abincin dare fa qala sai yace halumma ila al-asha ka zo mu ci abincin dare fa qultu sai nace la uriduhu a na gode ba ni da bukata fa qala sai yace mali ra'aituka inda al-qabri me yasa na ganka tsaye wurin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam فقلت سنك سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ناجي نايو النبي سلم عليه ناجي النبي فقال في أي شيء الحسن دان حسن دان علي وجه إذا دخلت المسجد فصلي in ka zo zaka shiga masallacin annabi kai sallama wannan da ake bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah da makamantan haka in dai ka zo shiga kawai ya isa amma ba ka shigo ba kuma sai ka je kawo annabi sallama sannan ka zo kai wani abu a'a tunda a garin kace kamar yadda zamu zo mu ji waɗanda suke garin har imam malik sai da ya hana su irin wannan ka shiga masallacin annabi to kai sallama ya isa amma kai bako ne ka zo kai sallama zai ka je ka tsaya kai mishi wannan sallama da salati amma kai da kake gari kuma ka shigo masallaci kuma ka je kai sallama an jima ka shigo to abin ya wuce ka'ida shine sai yace fa qultu fa qala sai yace thumma qala sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala yace domin haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la tattakhidhu qabri ida kar ku mai da kabari na wurin biki to kaga ashe shi wannan jika na annabi ya fahimci ashe ka tafi ka je ka tsaya yau ka je ka tsaya gobe ka je ka tsaya ka mai da wurin ya zama wurin idi kenan wala tattakhidhu buyutakum qubura kar kuma kuma yadda ainihin gidajen ku su zama makabartu wa sallu alayya ku rinka mini salati fa inna salatakum tablughuni haythu ma kuntum annabi yace duk inda kuke salatin ku zai kai gare ni la'ana Allahu al-yahuda takhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah ya la'anci yahudawa saboda sun mayar da kaburbukan su kaburbukan annabawan su ya zama masallatai ma antum wa man bil andalus illa sawa'an sai shi al-hasan yace ai da ku mutanen Madina da waɗanda suke Andalus domin Andalus a lokacin nan a iya sanin su ita ce ƙarshen duniya ta wajen yamma ƙasar Spain kenan a yanzu to da ku da ke madina da waɗanda ke andalus ƙarshen duniya kenan daga yamma duk ɗaya ne duk wanda yawa annabi salati duk inda yake yana ji rawahu sa'id ibn mansur sa'id dan mansur ya rawaito wannan ainihin hadisi ko asari kama fi liqtida ibn taymiya kama yadda yazo a cikin littafin iqtida'u siratul mustaqim na ibn taymiya wa huwa inda isma'il ibn ishaq al-qadi wa huwa inda isma'il ibn isma wa huwa inda isma'il ibn ishaq al-qadi fi fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan hadisi yana nan a cikin littafin fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam na Isma'il al-Qadi wani malami ne ya rubuta littafi ya sa mishi falalar salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني يا أوكي لتافن يا تخريج شي يا تحقيق شي أم بقى شيء أتكن جزء يقول هكا كما يدك أحكام الجنائز دنا كان ينوى أن اللتافي ككرن كذا كذا صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما في إنجنشي فأنا كجي كان يمد جلاء الأفهام في في الصلاة والسلام على خير الأنام نا الحافظ ابن القيم الجوزية فأنا كجي كان يمد جفاء وأن لفكي مغانا أكن صلاة النبي وأن أكا كاو حديثي أتكي ba hayaniya da ban kaura irin da la'ilul khairati ba za ka ɓata rayuwarka a iska ka je ranar alkiyama baka da lada sai zunubi Allah ya kiyaye rakami na talatin lamba ta talatin duna qaulihi amma shi Isma'ilul Qadi a cikin tashi riwaya bai ruwaito cewa la'anna Allahu yahuda ba iya dai farkon wannan hadisi kawai ya ruwaito wa kaza rawahu ibn abi shayba haka nan abubakar ibn abi shayba ya ruwaito wannan hadisi a cikin al-musannaf mujalladi na hudu shafi na 140 muqtasiran ala al-marfu' minhu faqat amma shi iya lafazin cewa annabi ya ce kaza din ne ya ruwaito bai ruwaito wancan tattaunawa da al-hasan dan hasan dan aliyu suke da shi da suhaili ba walahu shahidun akhar al-shaykh al-albani yace har waye wannan hadisi yana da wani hadisin da zai kara mishi karfi min tariqi ali ibn al-husaini ta hanyar ali dan husaini an abihi wanda ya karbo daga mahaifin shi husaini an jaddihi shi kuma husaini ya karbo daga kakan shi ainihin aliyu din wato su mutan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sun rinka maimaita suna aliyu da ya haifi ɗaya ya sa mishi alhasan shi kuma alhasan ya haifi ɗaya ya sa mishi alhasan shi kuma alhasan ya haifi ɗaya ya sa mishi aliyu don haka sai ka ji aliyu ibn alhasan ibn alhasan ibn ali ibn abi talib sai ka ji alhusaini ibn ali ibn alhusaini ibn abi talib marfu'an an jaddihi anan yana nufin daga aliyu marfu'an shi kuma aliyu daga annabi sallallahu alaihi wasallama أخرجه إسماعيل القاضي إسماعيل القاضي شيء في تدوان حديثي رقم العشرين أتكين أينه رقم اللمبة عشرين وغيره دون معلمي الشيخ الألباني يتي انظر تهذير الساجد كدوب للتاسم تهذير الساجد شافي نتفع إن تقضي تفع إن ترى bayan waɗannan hadisai da ya kawo sai kuma ya fara tattauna sharhi a kansu ya ce wal hadisu dalilun ala tahrimi ittikhadhi quburil anbiya'i was salihin idan wannan hadisi na nuni akan cewa mayar da kabrukan annabawa da waliyai da bayan Allah na gari a mai da wannan wuri ya zama wurin kai da komowa to yin haka haramun ne qala shaykhul islam ibn taymiya babban malamin musulunci ibn taymiya ya faɗi fil iqtiba'i a cikin littafin shiqtiba'u siratul mustaqim daga shafi na 155 zuwa shafi na 156 ibn taymiya Allah ya ji kanshi yace wa wajhu dilala fuskar da za a iya daukar wannan hadisi a kafa hujja da shi akan wannan mas'ala anna qabran nabi sallallahu alaihi wa sallama afdalu qabrin ala wajhi al-ardi kabarin annabi ya fi duk wani kabari a bayan duniyan nan baki daya duk duniyan nan kabarin annabi ya fi kowane kabari wa qad naha an ittikhadhihi idan to annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana amai da kabarin shi wurin zirga zirga da kai da komowa fa qabru ghairihi auladin nahyi ka'inan man kana to tunda annabi ya hana a kai da komo da yawa akan kabarin shi ashe kabarin wani wanda ba annabi ba shi yafi cancanta kenan tunda kabarin da yafi kowanne falala an hana aita zirga zirga akan shi to balle kuma wani wanda ke kasa da shi ثم قرن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم sa'annan bayan wannan ainihin hukunci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayani ya gwama magana akan wata magana tashi yace wala tattakhidhu buyutakum qubura kuma kar ku mayar da gidajen ku su zama kaburka ai la tu'attiluha an salati fiha wa du'a'i wal qira'a wato kar ya zan kun bar gidajen ku ba kwa sallolin nafila ba kwa addu'a ba kwa qira'a domin wannan siffa ce ta makabarta makabarta ba a sallah a wurin ba a zuwa ai wani roko in dai ba a doki Allah ya ji kan mamaci ba ba a qira'a a makabarta to kar gidajen ku su zama haka fatakunu bi manzilatil quburi in kuka bar gidajen ku ba qira'a ba addu'a ba sallah sun zama matsayin kamar kaburka kenan فأمر بتحري الإبادة في البيوت في النبي أمرني بين عبادة أجداجي ونهى أن تحريها عند القبور النبي هنا أجير قبر بك أنا إبادوجي أقصى ما يفعله المشركون من النصارى سابان أبن دا مشركي دا جتكين كريستوتي سكي ومن تشبه بهم دا وطن دا سكي كوي دا سو قال ابن تيمية يتي وانا يانونا مغانر دوغواتي كينا in ka ji malami ya ce malam wane ya ce yana cikin magana yana cikin magana sai ka ji ya ce ya ce to yana nufin maganan na da tsawo sai datse ta sai kawo iya inda yake sai maka hujja sai faɗa maka shafuffukan sai ka tafi kai kai ta shan karatu mun fahimci wannan ko har wa yau ibnu taymiya yace fa hadha afdalu tabi'in min ahli baitihi ali ibn al-husayn radiyallahu anhu yace ga ɗaya daga cikin tabi'ai mafi falala kuma daga cikin mutan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama wato aliyu dan husaini نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم يا هنا وانا متن يتسايا هنا الدعاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم وانا أينهم حديثنا علي بن حسين شيني وانا بيكاو من لفظ شبا فيكاو شأمة شاهد أما أنا الحسن تن حسن تن علي شي يكاو منا من فهمت وانا كو to ya ga wani ne ya tsaya yana ta addu'a a wurin yana ta addu'a a wurin ba a hana ka tsaya kai wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati da sallama ba kai wa abubakar da umaru addu'a to amma ka tsaya kana roƙon allah wani abu a wurin to wannan haramun ne ka tsaya kana roƙon annabi ko abubakar ko umar wani abu a wurin wannan kafirci ne shi kuma to shine da ya gan shi yana addu'a sai ya hana shi wastadalla bil hadith alladhi sami'ahu min abihi husayn ya kafa mishi hujja da hadisin da ya ji daga mahaifin shi husaini an jaddihi ali wanda shi kuma ainihin a aliyu ya karbo a husaini ya karbo shi ne daga kakan shi wannan ainihin tabi'i din wato aliyu shi husaini ya karbo daga mahaifin shi kenan wa huwa a'lamu bi ma'anahu min ghairihi wannan tabi'i jikan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fi kowa sanin ma'anar hadisin fiye da wani domin mas'alar ta faru a gidansu ne kuma kakansu ne kuma ta hanyar kakan suka ji wannan hadisi kuma a gidansu aka zo za a yi wannan bid'a ya hana ashe ya fahimci hadisin yadda annabi ya faɗe shi kenan to kun ga sharifai na gaskiya kenan da sun ga za a yi bid'a yanzu yanzu nan sai su marmaza su hana wannan kawai shine ma'anar sharifi wanda yake dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma ya tabbata cewa eh yana da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma yana bin sunna shine ake cewa sharifi ko da jika manzon Allah ne na gaske babu shakka akai amma baya bin sunna ba za a ce mishi sharifi ba sai a ce dan bid'a kenan mun fahimta in aka yi dace jikan annabi yana bin sunna to sai a ce sharifi amma ma'anar shariftaka ta saba yadda mu aka fahimce ta a kasashen mu wayan aka ce mutum sharifi ne a kasashen mu wai wuta ba ta cin shi wannan ba wani abu ne don wuta kowa zai iya zama wuta ba ta cin shi in ma ɗayan abu biyu ne ko dai hanya muharrama ko kuma hanya shirkiya duk shine kai kanka zaka iya zuwa kai waɗannan abubuwa ashe ba wani abu ne wanda zai tsone wani ido a ce ai wani yana da wata karama wadda har ma wuta ba ta cin shi mun fahimci wannan ko akwai hanyoyi da zaka bi na tsafi ne amma kana yin su ka zama kafiri kaulan wahidan shikenan sai ka shiga wuta kai ta birgima ana cewa shikenan wali ne sharifi wuta ba ta cin shi wannan hanya ta kafirci ce domin akwai tsafi da sihirce sihirce ciki akwai hanya kuma ta haramci akwai wani nau'i na dabba da za a kama a kashe a ɗauki kitsan shi duk ka shafe jikinka baki ɗaya sai ka tsinduma wuta kai ta juyawa ana cewa sharifi ana jefa kuɗi mun fahimci wannan to duk waɗannan baki ɗaya barazana ce suke yi shekul islam ibn taymiya ya taba ƙaryata su a gaban jama'a shi yasa kafin ka zama malami na sunna ka zama murucin kan dutse tukuna ma'ana baka fito ba sai da ka shirya don in ba haka ba sai yan sihiri da bokaye sai su zo su ainihin ci kasuwar addinin musulunci a gaban ka kuma ba yadda za ka yi da su shikenan a waye gari sihiri da bokanci yayi ta'asiri akan addinin musulunci sai mutane su fitinu don haka aka samu irin waɗannan suka zo ai su sharifai ne wuta ba ta cin su ibnu taymiya yake ƙarya suke yi ya samo gishiri ya zuba a ruwa yace su yi wanka suka yi wanka yace su shiga aka yi ta tabarza da su suka ki shiga ana jan su suna ba za su shiga ba ya riga ya lalata abin shekul islam wannan hanyar da ake bi a lalata na wancan kenan in ya kasance na wancan dabba ne ba zan faɗa muku dabba bane saboda in aka faɗa mai wata wani talauci ya mishi yawa zai tafi can wani ƙauye gefen sun biya zai ce shi sharifi ne ba za a faɗi sunan dabba bane amma dai an faɗi formulan da ake karyawa in na hanyar sihiri ne kuma tsaya gefe guda kana karanta ayatul kursi duk shedanin da suka daure mai gindin wuta ba ta cin shi za su fashe ko kuma ka tsaya ka kwalla kiran sallah ya fada wutan kai kuma kana kiran sallah ba zai shiga ba karfin imani ake so kai kanka ya zama kana da ainihin wato tsarkin zuciya kana tsaya ka fara ayatul kursi ko ka kwalla kiran sallah yanzu na asirin shi zai tono amma babu wani mutum da zai ce wai zai saka jikin shi wuta ba za ta shi ya zama abnormal kenan ya zama sabanin yadda dan adam yake to yaya aka yi haka wace irin karama ce za ta zama kai wuta ba za ta cika ba mun fahimci wannan da kyau wace irin karama ce za a ce a buga maka wuka ba za ta cika ba wannan kafirci ne wace irin karama ce za a ce kai za ka ɗauki kunama wai ba za ta harbe ka ba duk waɗannan abubuwa bid'a ne wani maganin kunama maganin menene maganin zaka kama kura zaka ka inda gaske ne a cire takunkumin ta lafiyayya daga daji ka rungume ta mu gani to da gaske kenan amma an sa takunkumi ana wani harjaji akwai wata shirka kenan a ƙasa amma a ɗauko lafiyayyar kura daga daji ko zaki ka rike shi kana wasa da shi to yanzu ka cika namiji amma dan ka sha wani magani ka rike kunama kowa zai iya sha ya rike kenan wannan ba karama kenan ba domin karama ko mu'jiza ba a iktisadin su wani aiki naka baya baka su mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu to ka ji yadda al'amura suke to shine sai yake cewa fatabayyana anna qasdahu an yaqsida ar-rajul al-qabr lis-salami alayhi wa nahwihi inda ghairi dukhul al-masjid yace to daga nan ne sai mu gane ashe mutum ya jimfari kabarin annabi sallallahu alaihi sallama musamman dan ya je mishi sallama ko makamantan haka ainihin inda gairi dukhulil masjidi ba wai lokacin shiga masallaci ne ba haka siddan kawai ya tafi wannan to sai ainihin wannan bayani ya bayyana cewa karara to wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi sallama ya hana tun daga shi haka wannan jika na annabi ya fahimta wara'a anna zalika min ad-du'a'i wa nahwihi ittikhadun lahu idan sai shi wannan jika na annabi yake ganin mutum ya je tsaya yana wannan addu'a da makamantanta to na daga cikin mayar da ainihin kabari ya zama idi wa kadhalika ibn ammihi haka nan dan kawun shi hasan ibn hasan shekhi ahli baitihi wanda yake shine malamin mutan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama to shine muka karanta nashi asarin da cikakken bayani kariha ittikhadahu idan shi ma ya karhanta ya hana ainihin amai da kabarin annabi ya zama wurin yin idi wurin du'a'i فانظر هذه السنة شيخ الإسلام ابن تيمية يتي كدوبي وانا السنة كيف أن مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت يكدوبي يد تفتو دا قور متانا مدينة دا كما متن جدا من زن الله صلى الله عليه وسلم الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب waɗanda suke da kusancin dangantaka da ma'aiki wa qurbud dari suke da makwabtakar gida da shi li'annahum ila zalika ahwaju min ghairihim domin su sun fi buƙatuwa fiye da kowa game da matsalar su je su dawo game da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka dubi yadda wannan sunna ta fito daga gare su fakanu lahu adbab sai suka fi kowa kula da ainihin wannan shari'a ibn taymiya ya ci gaba da cewa wal idu shi idi idza ju'ila isman lil makani in aka sanya sunan wani wuri wanda ake zuwa ainihin ana ziyartar shi duk shekara ko duk mako فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه to ya zama shine wurin da ake zuwa ai taro ma'ana shi idi shine ko a samu wani wuri ko wata rana wadda za a rinka taruwa to shikenan sai a ce wannan shine wurin idi wannan ainihin wato rana ranar idi ce ranar taruwa kenan to matukar ba shari'a ce ta bada umarni akan haka ba bai halatta ba wa ityanuhu lil ibada indahu da kuma zuwa wannan wuri domin yin ibada aw da ghairil ibada ko don yin wani abu wanda ba ibada ba kama anna al masjid al harama wa minan wa muzdalifata wa arafa ja'ala Allah idan masabatan lin nasi kamar yadda Allah ya mai da masallacin makka ya zama wuri ne na ainihin zuwa ayi ibada haka mina haka muzdalifa haka arafa Allah ya sanya su wurare ne da za a je duk shekara ayi ibada kuma ya zama inda in ka ibada zaka samu lada yajtami'una fiha mutane suna taruwa a wannan wuri wa yatanawabuna wa yatanabuna wa yatanabuna halid du'a'i kuma suna ainihin bayayya wa juna wajen addu'a waɗannan su tafi waɗannan su zo waɗannan su tafi waɗannan su zo wajen addu'a wa zikiri da zikiri wa nusuk da kuma ibadoji na yanka dabbobi wa kana lil mushrikina amkinatun mushrikai ma suna da ainihin wurare waɗanda yantabuna halin lijtima'i inda ha waɗanda suka saba suna zuwa suna ainihin taruwa suna ibadojinsu a wa kana lil mushrikina amkinatun yantabuna halin lijtima'i inda ha mushrikai suna da wasu wurare waɗanda suke zuwa suna taruwa suna yin ibada a wuraren falamma ja al islamu mahallahu zalika kullahu da addinin musulunci yazo sai ya share waɗannan ibadoji na mushrikai gaba daya wa hadha an-naw'u min al-amkina to waɗannan wurare waɗannan nau'i na irin waɗannan wurare ya dukulu fihi quburul anbiya'i wa salihin kaburbukan annabawa da salihai sun shigo ciki matukar aka je aka ibada a ciki to sun zama ɗaya da wuraren nan da Allah ya hana a bautawa a jahiliya duk sun zama iri ɗaya kenan ثم قال الشيخ فأنهم كما ابن تيمية يتجب رتشوا أتكن وانت اللتافي ناشي اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم شافي نتري ايدة سبعين دبير زوا تري ايدة تمانين دقاء ابن تيمية يتجب ولهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد أن يجيء فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه don haka al'imamu malik ya hana mutanen madina haka an samu wasu daga cikin malamai ma suka hana mutanen madina duk sanda mutum ya shiga masallacin annabi ya je ya tsaya wa kabarin annabi sallama da kabarin abubakar da umar imamu malik da shi da wasu malamai suka ce in dai kai mutumin madina ne to kada ka shiga ka je ka yi wa annabi sallama ka dawo yau ma ka shiga gobe an jima to an hana wannan ka shiga kai sallah kawai ka fice kai tafiyarka qala ibnu taymiya yace وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر ابن تيمية يتي مالك يتي أي wannan abu zai zama ne ga wanda ya dawo daga tafiya mutumin madina ya tafiya ya dawo sai ya shigo masallacin annabi to sai ya ƙara sawa annabi sallama da salati aw arada safaran ko kuma yana nufin tafiya wa nahwa zalika da makamantan haka wa rakhasa ba'dhum fi salami alaihi idza dakhala al-masjida lis-salati wa nahwa wa nahwiha wasu malamai sun yi sauki cewa in dai mutum ya shiga masallaci din ne domin yayi sallah ko don yi wata ibada to daga nan in ya wuce bayan ya yi sallan nan ko ibada nan yi wa annabi sallama wasu malamai sun ce babu laifi akan haka wa amma qasduhu da'iman lis-salati was-salami amma mutum ya zama dimin da'iman ko da yaushe yana tafiya kabarin yayi sallama yayi sallah yayi sallama yayi wa annabi salati yayi mishi sallama ibn taymiya yace fama alimtu ahadan rakhasa fihi ban san wani cikin malamai wanda ya sauki akan haka ba shekul islam ibn taymiya na daga cikin malaman da in yace ban san wani cikin malamai da ya bada fatawa akan haka ba wannan magana tana buga kirjin malamai saboda an san ibn taymiya Allah ya mishi baiwa banda sanin hadisi Allah ya mishi baiwa ba a samu wani mutum da ya san fiqh kuma kamar shi ba bayan shi to in yace ban san wani malami da ya bada fatawa akan haka ba to sai ga kowa yana tsoron ya tinkari mas'ala لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا يتي دومين يوان كيدا قوموا وازوا قبر النبي وانا نوعي لنا ما يبدأ شيورين ايدي ما أنه قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول tare da cewa annabi ya shar'anta mana in mun shiga masallaci mu ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu ibnu taymiya yace annabi ya shar'anta faɗa haka ash-shaykh al-muhaddith al-albani sai ya sauke lamba a ƙasa yace qultu amma ni albani sai nace albani ne littafi yace lam ar hadhihi as-sighata fi shay'in min al-ahadith al-warida fi adab ad-dukhul ila al-masjid wal khuruj minhu wannan addu'a da ibnu taymiya yace za a yi wajen shiga masallaci yace to ban taba ganin ta a cikin wani hadisi wanda ya zo game da dubban shiga ko fita masallaci ba wa akhdhuha min mutlaq qawlihi idza dakhala ahadukum almasjid falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wa sallama yace me yiwa ibnu taymiya yace ya dauko ta ne daga ainihin maganar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa in ɗaya daga cikin ku ya shiga masallaci wa annabi sallama alhadith akhrajahu abu awana fi sahihi wannan hadisi abu awana ya fitar da shi a cikin littafin shi as-sahih mujallar na farko shafi na 414 wa abu dauda fi sunanihi da abu dauda a cikin sunan din shi lamba ta 465 yace to ɗauko wannan siga ta yin addu'ar masallaci haka fa mimma la yakhfa bu'duhu to abu ne wanda yake nisanta shi daga hanyar da take daidai ba abu ne boye ba ma'ana in dai daga nan ne ibnu taymiya yake jin har ya ɗauko ya tsara wannan addu'a to wannan magana ta kauce daidai ba daidai ba ce لا سيما وقد جاءت الصيغه في حديث فاطمه رضي في حديث فاطمه رضي الله عنها بلفظ musamman ma ga lafazin shiga masallaci ya zo daga ainihin hadisin Fatima Allah ya kara mata yarda Fatima ta ce assalamu ala rasulillah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin akhrajahu alqadi Isma'il alqadi Isma'il ya fitar da wannan ainihin hadisi a cikin shafi na 82 zuwa da hudu wa gairuhu da wani malamin وانظر نزل الأبرار الشيخ الألباني يتي كدوبا نزل نزل الأبرار شافي نسب عند بيو والكلمة الطيب لكم لتافن ابن تيمية الكلمة الطيب رقم 63 لمبا تستين دا أكو سيتي بتحقيقي دا تحقيقنا الباني يأي تحقيق لتافن الكلمة الطيب نا ابن تيمية sannan ya dawo ya fasa ya ware sahihan ciki ya ware da'ifan ciki ya sa mishi sahihul kalimat tayyib ana buga shi dan karami haka zaka iya sa shi aljihu to kaji ma'ana ana cikin kafa hujja da magana ibn taymiya ne sai aka yi tuntube kuma da wata magana wadda yayi tuntube a cikin ta aka mai gyara sa'annan sai a wuce a ce kama na qulu zalika fi akhir salatina ibn taymiya yace kamar yadda muka faɗi haka a ƙarshen sallar mu ka gani a wajen tahiyya ai aka samu wannan addu'a ko to kaga sai ya ɗauko ta sai ya kawo ta nan kuma qala ibn taymiya yace fa khafa malik wa ghayruhu an yakuna fi'lu zalika inda al-qabr kull sa'atin naw'an min ittikhadh al-qubur 'idan imam malik da shi da wasu malamai sai suka tsoraci yawan kai da komowa kowane lokaci zuwa kabarin annabi kada ya zama wani nau'i na mayar da kabarin ya zama wurin idi wa aidan har wa yau dai ibn taymiya yace fa inna zalika bid'a yawan kai da komowa an jima kaje an jima kaje yau kaje gobe kaje kullum kai kenan kana tsaye a wurin kabarin wannan bid'a ne faqad kana al-muhajirun wal ansaru ala ahdi abi bakr wa umar wa usman wa ali radiyallahu anhum yaji'una ila al-masjid kull yawm li ilmihim radiyallahu anhum bima kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yakrahuhu min zalika wa ma nahahum anhu sahabbai daga cikin muhajirai da ansar a zamanin abubakar da umar da usman da aliyu sun kasance ai kullum suna zuwa ainihin masallacin domin sallah ko don wata ibada to amma sun da sun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana irin wannan yawan kai da komowa zuwa kabarin shi to dan haka ba ruwansu da suke za su je sai dai su shiga masallacin su sallah su fito su tafi harkokin su wa innahum yusallimuna alaihi hina dukhulil masjid wal khuruj minhu sune wa annabi sallama ne kadai lokacin shiga su ko fita masallaci shine wannan bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ko kamar wannan da kaji ya kawo a cikin ainihin hashiya wa fi tashahhud haka kuma sune wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ainihin sallama a wajen tashahhud kama kanu yusallimuna alaihi kamar yadda suka kasance sune mishi ainihin wato sallama kadhalika fi hayatihi kamar yadda suke mishi ainihin a rayuwar shi dama mun taɓa yin bayani dangane da matsala ta tahiya annabi ya karantar da attahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu lillah as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to amma sai wasiya da in ya mutu zawo suna cewa assalamu ala nabi su daina cewa assalamu alayka mun yi bayanin wannan kuma muka ce hadisin yana nan cikin sahih al-bukhari Allah ya shiryar da mu وما أحسن ما قال مالك ابن تيمية يتي وتمغنا تفكاو في يد زنشن ده إمام مالك يفدي يتي لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ba abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma sai abin da ya gyara farkon wannan al'umma me ya gyara farkon wannan al'umma bin alqur'ani da sunna da nisanta shirka da bid'a to shine zai gyara mu amma in muka je muka yayi mu bid'a hagu da dama shikenan sai mu lalace walakin kullama da'ufa tamassukul tamassukul umma bi uhudi anbiya'ihim ibnu taymiya yace sai dai kuma duk yayin da al'umma suka yi rauni da rukon shari'o'in annabawansu wa naqas imanihim kuma ya zama imanin su yana naqasa uwidu zalika bima ahdathuhu min al-bida'i wash-shirki wa ghairihi duk sanda mutane suka yi raunin bin ainihin shari'a annabawansu sai a canza musu kuma da bid'o'i da shirka da wasu abubuwa waɗanda za su lalata musu addini shi yasa kaga cewa kullum ka rinka gwagwarmaya a wajen kana bin sunna din nan in ba haka ba kana rauni kana rauni kana rauni sai kaga ba mamaki wata ran ka fada bid'a ko shirka ko munafunci ko makamantan haka mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu sai malam ya ce wali hadha karihati wali hadha karihati al-ummatu istislama al-qabri wa takbilahu dan haka al'umman musulunci wato malaman musulunci kenan suka ainihin hana istislam al-qabri wa taslimahu mutum ya zama ainihin ya shafi kabari na annabi ne ko na wani ko kuma ya sumbance shi to an hana wannan wa banahu bina'an mana'un nasa an yi sallu ilaihi kuma sahabbai din suka ainihin yi wani gini wanda yake ba yadda za ka yi mutane ba za su iya fuskantar wannan kabari su sallah ba da kabarin yawa ya gari gashi a cikin masallacin sai suka ja gini haka sai ya tafi sai ya zama kabarin da yana cikin masallacin amma duk yadda za ka karkata fuska ka kai sallah kana kallon shi kuma kana kallon alƙibla ba zai yiwu ba dole sai dai kabarin ya zama gefen ka قال ابن تيمية يتي وقد ذكرنا أن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة حقيقة من أن بتشما جنر دمك تقول ده إمام أحمد دواني ما لم ينشوا إمام أحمد يأتي إنك شكرا النبي صلى الله عليه وسلم كي نشي صلاتي كي وأينهم صحابان أبو بكر ده عمر سلم تون ذاك أبو بكر ده عمر صلاتي to kakka tsaya kana kallon kaburbukan sai ka juya kana ainihin fuskanta alƙibla kai wa abubakar da umar salati addu'a din وكذلك أنكر ذلك من العلماء المتقدمين كمالك وغيره haka kuma an samu malamai daga cikin waɗanda suka gabata kamar imam malik da waɗansu malaman wa min al daga cikin malaman da suka zo daga baya baya kuma an samu misla abin wafa ibn Aqa- ibn aqilin wa abul faraj ibn al-jawzi waɗannan malaman duk baki ɗayan su an same su su ma suka ce in kai wa ainihin annabi sallama kai mai salati kana fuskantar kabarin kai wa abubakar da umar sallama in za ka yi musu addu'a abubakar da umar kenan to sai ka juya ka fuskanci alƙibla ka ka fuskanci kabarin to duk waɗannan malamai sun ba da fatawa akan haka ibn taymiya yace وما أحفظ لا عن صحابي ولا عن tabi'iyyan ibnu taymiya yace ni dai ban haddato daga wani sahabi ko tabi'i ba wala an imamin ma'rufin ko wani limami na musulunci sananne ne annahu istahabba qasda shay'in min al-qubur lid-du'a indahu ban samo daga wani malami yace ainihin mustahabbi ne in aka zo yi wa kabari din addu'a a tsaya ainihin ana fuskanta shi wannan ainihin wato annahu istahabba qasda shay'in min al-qubur lid-du'a indahu mutum ya fuskan ya nufi wani kabari musamman ya tafi domin ya je ainihin ya yi addu'a a wurin kabarin da ziyara ce zaka iya tafiya ka ziyarci kabarin wani kai mishi addu'a amma ka ce bari ina da wata bukata da zan roki Allah bari in tafi makabarta kaza in yi ibn taymiya yace bai taba samu wannan daga wani malami ba wala ra'a ahadun fi zalika shay'an kuma babu wani malami da ya ga wata hujja ainihin akan haka la anin nabi sallallahu alaihi wa sallama wala an ashabihi ba daga annabba ba daga sahabban shi ba wala an ahadin min al-a'immati al-ma'rufina kuma ba a samu ma daga wani daga cikin limamai sanannu ba وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار ابن تيمية يقول ما لم يدعوا في الربط التفاي جمع الدعاء دلوقتي الدعاء دورا لن يفيد الدعاء كما سن أم بتهجودين حديثي أتكي فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم ابن تيمية يقول cikin abin da na sani ko harafi daya ban ga wani malami wanda ya faɗa cewa akwai wata falala ta kaje wurin wani kabari ka tsaya kana roƙon Allah wata bukata ta ka ba ko harafi ɗaya ban samu ba fa kaifa yajuzu wal halatu hadhihi an yakuna du'a'u indaha ajwaba wa afdal to a irin wannan hali da ba a samu hujja ko kwaya ɗaya ba to kuma ma ya za a yi a ce wai addu'a ta fi falala kuma Allah ya fi karɓanta wayan aka tsaya jikin wani kabari akwai waɗanda suka ce ai addu'a ta fi falala ma kuma Allah ya fi karɓan addu'a in ya zama a wurin wani kabari ne tare da cewa ba a samo dalili ko kwaya ɗaya ma na halaccin addu'a ba balle a ce ta fi falala wasalafu tunkiruhu malaman farko dai sahabbai da tabi'ai suna ainihin hana a je a tsaya a wurin kabari ana addu'a wala ta'rifuhu kuma ma basu san haka ba watan ha anhu kuma suna ainihin yin hani game da haka wala ta'muru bihi kuma malaman farko ba sa umarni da yin haka qala dadin dadawa dai shaykhul islam ibn taymiya yace wa qad awjaba i'tiqad istijabati ad-du'a indaha وفضله أن تنتاب لذلك وتقصد وربما اجتمع inda ijtima'atun kafiratun fi mawasim muayyana yace an samu wasu da suka wajabta wa kansu aqida ta cewa wai addu'a ta fi karbuwa a wurin kabari kuma ta fi falala in ana kai da komowa ana yin ta a wurin wani kabari yace mai yiwa ma wani lokacin a wasu bukunkuna nasu sai su taro mai yawa ainihin wato suna roƙon Allah a wurin wasu kaburbuka sai ce wa hadha bi ainihi huwa alladhi naha anhu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama bi qawlihi la tattakhidhu qabri aidan yace wannan kaga shine zunzurutun abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya hana da yace kar ku mai da kabari na ya zama wurin kai da komowar ku qala ibnu taymiya yace hatta inna ba'd al-qubur yujtama'u indaha fi yawmin min as-sana har ma akan samu wasu daga cikin kaburbuka duk shekara akwai wata rana da ake warewa ana zuwa a taro a wurin wa yusafaru ilaiha har ana ainihin yin tafiya a tafi wurin wannan kabari in ma fil muharram ko a cikin watan muharram aw rajab ko a cikin watan rajab aw sha'ban ko watan sha'ban aw dhilhijja ko watan dhilhijja aw ghairiha ko wani watan akwai inda zaka ga duk irin waɗannan watanni mutane suna zuwa ziyarar waɗannan kaburbuka wa ba'daha yujtama'u indaha fi yawmin a fi yawmin ashura wasu kaburbukan kuma ranar ashura ake zuwa a tare a wurin aita ibadoji wa ba'du ha fi yawmi arafa wasu kaburbukan akan je ayi cincirindo a ranar arafa wa ba'du ha fi nisfi min sha'ban wasu kuma ainihin wato a rabin watan sha'ban lailatul nisfi min sha'ban falalata ta tabbata a cikin hadisai sahihai babu musu akan wannan wato sha'ban shine watan da bahaushe yake cewa watan azumin watan sallar tsofaffi to daren in ya raba ma'ana aka ce yau sha hudu ga wata da rana to in dare ya zama daren sha biyar kenan ya raba kenan wannan dare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin da al-Imam Abu Dawud da wasu malamai suka ruwaito ingantacce yace Allah da kanshi yana leƙowa duniyar nan ya gafarta wa duk wani mumini sai dai mushriki ko kuma wanda yake ainihin mai gaba da dan uwan shi shine ba za a gafarta mishi ba amma duk wani mumini musulmi to Allah zai gafarta mishi to falalar da annabi ya faɗi na wannan dare kenan amma da wasu bukunkuna da ake da abubuwa makamantan haka to wannan kuma bid'a ne to shine yace har ma akan samu wasu kan je suna taruwa a wuraren kaburbuka a wannan lokaci din wa ba'daha fi waqtin akhar wasu kuma a wasu lokutan daban li haythu yakunu laha yawmun min as-sana tuqsadu fihi yadda dai zai zama a shekara akwai wata rana da ake zuwa ana taro a wannan kabari wa yujtama'u inda hafihi a taro a wannan wuri kama tuqsadu arafa kamar yadda ake zuwa arafa wa muzdalifa da muzdalifa wa minan da mina fi ayyamin ma'lumatin min as-sana a wasu kwanaki sanannu a cikin shekara to haka waɗannan kaburbuka ana zuwa dama daidai wannan rana kowa ya san to yau kan ba zuwa ofis ba zuwa kasuwa ba zuwa gona yau za a tafi waliyai to shine yace kama yuqsadu musalla kama kama yuqsadu musallal misr yawmal idaini kamar yadda ake zuwa filin idi ranar karamar sallah da babbar sallah to haka akwai kafukan da yake duk shekara ta zo sai an je an kai musu ziyara haka bal rubbama kana lihtimamu bi hadhihi al-ijtima'ati fi ad-din wa ad-dunya ahamma wa ashadda yace to wani lokacin ma daukar muhimmancin waɗannan tarurruka na al'amuran addini da na duniya mutane sun fi ba su muhimmanci fiye da karamar sallah ko babbar sallah dan zaka ga ai in aka ce akwai mutanen da yake in aka ce lokacin maulidi ne haɗinki ake wa yara lokacin maulidi za a yi wa yara ɗinki lokacin ainihin a menene sallar gani da suke za a yi wa yara ɗinki lokacin cika ciki za ka yi sabon cefa ne sai an ce wai ka yalwata a iyalinka wai Allah zai yalwata maka a sauran shekara ƙarya ne wannan mun fahimta karamar sallah da babbar sallah ita ce kaɗai ranar da aka ce ka yalwata wa iyalanka amma wani ai yau ranar cika ciki in baka cika ba za a cika maka da wuta duk wannan addinin maguzanci ne kuma duk wanda ya faɗi haka in ba tuba ya ba da wahala bai shiga wuta ba domin ya yi ƙari ya kawo bakon abu ya dasa a cikin addinin annabi kuma duk sai ka ga yara sun taso da wannan aƙida a rinka koya wa yara yanzu tsantsa a ce musu in yaro ya zo ya ce baba wasu wani an yi musu ce ne za su yi cika ciki zai ka ce mu ba maguza ba ne a zinga saka yara akasin aƙidar da ake saka musu a da in ba haka ba kowa tashi nan waya bai taɓa yin cika ciki ba bid'a kenan malam Allah ya kiyaye sai ce wa min ha ma yusafaru ilaiha min al amsar fi waqtin muayyan daga cikin irin waɗannan kaburbuka akwai kaburbukan da suke a wasu birane waɗanda akwai wasu lokuta na musamman da ake zuwa aza ana kai ziyara aw waqtin ghaira muayyan ko kuma aw waqtin ghairi muayyan ko kuma akan kai musu ziyarori a lokuta waɗanda suke ba ayyanannu ba li qasdi du'a indaha domin yin nufin tafiya a ibada a wurin wal ibadati hunaka da kuma yin ibada a wannan wurin kamar yadda ake hubbara ko ai akwai mutanen da suke cewa idan har ka je aikin hajji baka je ziyara hubbara ba Allah bai san aikin hajji wannan magana akwai ta a kasan nan ana nan ana yada ta to wannan magana asalin magudanci kenan da za ka mutu baka taba kai ziyara kabarin shehu dan hodiyo ba Allah ba zai tambaye ka ba da za ka mutu kakaf baka taba kai ziyara masallacin annabi ba Allah ba zai tambaye ka ba baka taba kai ziyara kabarin annabi ba da za ka yi aikin hajjin ka kakaf ka dawo daga maka ka dawo zaria hajjin ka yayi daidai sai dai ka samu wata matsala ta fiqh kawai ta rikita maka cikin zuwa madina ko zuwa masallacin annabi ko kabarin annabi ba shi daga cikin komai na rukunin aikin haji in ka samu dama ka je shikenan baka je ba kuma shikenan in ba haka ba sahabban da suka yi hajji na hajjatul wada tare da annabi to su kuma kabarin wa suka ziyarta kuma ga karatu cikin iziya fa kowa karanta a cikin iziya ga rukuna ga sharuɗa ga abubuwa na aikin haji to a ina ne aka samu ziyara hubari a ciki ko akwai na bi'uni bi ilmin in kuntum sadiqina aka hujja ilimi mana ya za ku rinka karanta mutane ƙarya wai sai a ce kun ji sun ce ban darajar shehu dan hodiyo ba sanin darajar shehu dan hodiyo shine da kuka kago ƙarya da bid'a da kafirci da shirka kuke yi a kabarin shi wannan kun zalunci shehu dan hodiyo ma akan haka domin kuna munana ainihin hakikanin abin da ya zauna ya karantar da mutane waɗannan bidiyo'i jama'a wallahi azim su suka kashe kyallin addinin musulunci sai aka waye gari yanzu musulmi ne suke kashe addinin musulunci su suke kashe hasken shi wanda ba musulmi ba yanzu ɗaiɗewansu ne kaɗai suke shiga addinin musulunci suke sha'awa saboda su kansu musulmin sun tashi sun wa addinin musulunci ta adi saboda jahilci da bid'a da shirka da suka cincirindo a tsakaninsu saboda haka duk abin da arne zai gani yana yi a cikin arnan ta kashi zai samu ga musulmi suna yi to kuma to ya bari ya shiga ne dama yana yi kiɗa ne suna yi a coci kuma kuna yi ana ku cocin ko ba haka ba ko ba haka ba Allah ya kiyaye to shine yace kama yuqsadu baitullahi alharam lidhalika kamar yadda akan ainihin tafi dakin Allah mai alfarma a je a yi ibada sai ga wasu na tafiya wasu kaburbuka suna yin ibadoji a ciki wa hadha safaru ibn taymiya yace irin wannan tafiya zuwa wurin waɗannan kaburbuka ana kai ziyara ana ibadoji la a'lamu bainal muslimina khilafan fi nahyi anhu ban san wani sabani ba tsakanin musulmi game da hani akan haka babu sabani duk musulmi sun ce a hana qala har wa yau dai ibn taymiya yace ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الأسبوع daga cikin kaburbukan akwai waɗanda yake akwai wani wata rana a mako kullum mako akwai rana kaza za a je a ziyarce su wa fil jumla a takaicen takaitawa dai shekul islam ibn taymiya yace hadha alladhi yuf'alu inda hadhihi alqubur waɗannan abubuwa da ake zuwa ana aikatawa a wurin waɗannan kaburbuka huwa bi ainihi alladhi naha anhu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shine tsantsar abin da annabi ya hana bi kaulihi da yace la tattakhidhu qabri ida kar kuma da kabari na ya zama wurin kai da komowa fa inna atiyada qasd al makan al muayyan fi waqtin muayyan عائد بعود بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى الإيد يتي دومين أتوكي ونولي أيانني أو نلوكتي أيانني أنا كيدا كومو ودسان دا شكرا قوة كوما كويكي ويو شيني أسل معنى الإيدي summa yanha an dukki zalika wa jillihi ibnu taymiya yace da karami da babban irin waɗannan ziyarori da ake yi wajibi ne duk a hana mutane su wa hadha huwa alladhi taqaddama an al-imam ahmad inkaruhu wannan shine abin da ya gabata cewa imamu ahmad ya hana ma'ana a dauki wani kabari ana zuwa ana ziyarar shi ainihin ziyara irin wadda ta saba wa shari'a qala yani ahmad wato imamu ahmad yace wa qad afrata an-nasu fi hadha jiddan wa aktsaru hakika mutane sun ketare iyaka game da ziyarar makabarta kwarai da gaske wa zakara ma yuf'alu inda qabril husayn sannan kuma ainihin ibnu taymiya ya ambaci irin abubuwa na bid'a da ake a wurin kabarin husaini tare da cewa fa ma babu wanda ya san kamar yadda zamu zo mu ji babu wanda ya san takamaiman inda kabarin husaini yake don haka ibnu taymiya ya littafi ya sa mishi ra'sul husain sunan littafin kenan kan husaini kan sayyidina husaini da aka datse shi yana ina ba wanda ya san da yake a duniya amma an ka je iraki akwai garuruwa sun fi guda talatin duk akwai kabarin usaini a ciki to wanne ne na gaske karatun da shi ibnu taymiyyah zai mana kenan yau a cikin littafin shi minhaj sunna mun je tudun wada insha Allah nan an yi mashhad nan an yi mashhad kamar yanzu nan bid'a ce fa mu da san sauki fa wasu bidiyoyin a kasar nan fa yanzu kasashen nan da irin kasashen sham ne to duk garin da ka je a kasar Hausa sai kaga akwai kabarin Shehu dan Hodiyo to wanne ne na gaske kenan ibnu taymiya ya ce wani wurin ma kafiri za a kama a kashe a sa wurin sai a shikenan sai a gida sai a ce shikenan kabarin Hussein ne wannan Allah ya kiyaye wa zakara ma yuf'alu inda qabr al-Husayn thumma qala al-shaykh bayan ibnu taymiya ya ambaci abubuwa na bid'a da ake a wurin kabarin Hussein sai yace wa yadkhulu fi hadha ma yaf'alu bi Misr yace waɗannan abubuwa na bid'a sun shigo abubuwan da ake aikatawa a Misra inda kabri nafisa wa gairiha a kabarin wata da ake cewa waliya ce mai suna nafisa to duk waɗannan bidiyoyi sun shigo wa ma yuf'alu bil iraq da abubuwan da ake ainihin a iraki inda al qabr alladhi yuqalu innahu qabr ali radiyallahu qabr ali radiyallahu anhu da abubuwan da ake a kabarin da ake cewa na aliyu ne akwai kabarin da ake cewa na aliyu ne wasu ma bid'a ya kai bid'a ba akwai wani wuri an ware shi gashi fili ne idan ka ya nuna idan ka ba kwantsa ba komai ya nuna maka fili ne amma sai a ce nan wurin kabarin aliyu ne tsakanin sama da ƙasa gashi sai ka ce gashi Allah nuna mana annabi wai ya gani ma yana fata ya ga annabi kamar yadda ya ga haka zero ya gani fa Allah ya shiryar da mu mutane sun lazimta wa kansu shirme shi yasa sai kaga cewa shedan yana riya musu lokacin da mushrikan makka suka amanna cewa gumakan nan nasu suna magana in suka je fa suna magana din suna magana da su shedanan aljanu na zuwa su tsaya bayan su su ta zance da su ka ce yaushe ya kamata in yi tafiya sai gunki ya ce maka rana asabar da la'asar to kai kuma kana marmaza an fi kasuwanci ranar juma'a da sassafe to sai ka ƙara zuba kuɗi can an jima sai ka sake jawabi sai gunki ya rage maka kaga ashe abin kuɗi ne kawai ke nema Allah ya shiryar da mu to daga nan su kuma sa Abu Jahal suka samu hanya abinci sai su je su tsaya suna jawabi sai gunki ya ce kaza kai kuma sai ka yarda matsayin su ɗaya da waɗannan da suke buɗe muku ƙarƙashin shimfiɗar liman a shekara a ce bana za a yi mutuwa alhazai dama wata shekara ce ba mutuwa alhazai wajen mai suna alhaji bana za su mutu kenan don su ta kawo kuɗi bana mataye masu kaɗi za su mutu don an ga mata masu kaɗi sun yawa sai shi ta kawo sadaka duk yan damfara ne da daddare ne yake zuwa ya sa ya ce yau an buɗe takarda sai yara su ta muku yawo da robobi na rubutu ka sha ta ba da kuɗi oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk an saki hakikanin addinin da annabi ya zo da shi duk an kama bankaura fatara ce ta sa tsiya ce bid'a ce sai kaga ba wanda babu a ciki Allah ya kiyaye shine sai ci gaba da cewa wa kabril Hussein da abubuwan da ake ainihin a wurin kabarin Hussein wa Huzaifat bin al-Yaman da kuma abubuwan da ake a kabarin Huzaifat dan Yaman wa wa sai ya sa wawun wawun wawun yana nufin da wani da wani da Ibn Taymiyyah ya lissafa duk in ka je ka karanta a littafin za gani wa ma yuf'alu ga sunan haka irin waɗannan masallatan in ka je aikin maka ya kamata kai hattara in ka ziyarci kai kai aikin makan ka jikin ka'aba kar ka taba ka'aba ka ga mutum ga sunan yana nuno su a kebir sai ga mutum ya rungumi ka'aba yana ta rusa kuka duk aikin banza yake yi wa yake ka taba ka'aba me hada ka da ka ce ka taba ka'aba wannan rukunin yamani zaka taba ai abin nan hajar al-aswad shine abin da ka ce ka taba ko ka sumbanta amma sai ga mutum ya rungumi ka'aba gaba daya kifa haka yana ta rusa kuka kada ma sai ga mutum wani gemu hacci biya kuma sai ne ce wani wali ne ko wani malami bai san zunzurutun jahili bane mun fahimci wannan da kyau ko to haka za ka ga a ce ga masjid abi huraira masjid aisha masjid kaza masjid shikenan ga sunan wasu karfin larabawa zaune gani banza ne ba su da sana'a da an zo aikin haji shikenan sai ka dan igal ya daura ka wannan makawiya ya zama mishi hana sallah sai yana yawo da ku kuma taron jahilai ga kunan wajen ko hamsin yana jan ku haza masjidu aisha ce na'am na'am na'am mutumin najeriya duk inda aka jahi zai jawo saboda jahilci wai masallacin aisha masallacin fatima yaushe ga masallacin annabi fatima te masallaci da yaushe ta rayu te masallacin yaushe aisha te wani masallaci nata waye waye san wani masallaci na abu huraira to in madina ka je daga masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama to sai masallacin quba annabi yana ziyarar masallacin quba amma makka kam ka ziyarci masallacin ka'aba ka gama abin da kake duk inda aka ce ga masallacin Abu Zarri sai ka ce to ba zai ba dai za ku zarrare mana kuɗi ba yuriduna an yuzirruna qudaka Allah ya shiryar da mu to shine yace wa ma yuf'alu inda qabri abi yazid al-bistami da kuma abubuwan da ake aikata a wurin kabarin abi yazid al-bistami abi yazid al-bistami wani mugun sufi ne mai munanan maganganu ila ila kuburin kasiratin fi aksar biladil islam yace da ma dai abubuwan da ake a kaburbuka da yawa a mafi yawa daga garuruwan musulunci ba ga wannan bala'in mu ma anan kasar ba to in ka tafi kasashen Niger ma zaka samu akwai kabarin Jibril bin Umar malamin Shehu Usman dan Fodio shi ma yana nan ana kai ziyara ana zuba kuɗi to kuma me ka a zuba kuɗi a wurin wato mutane suna da bankaura in ba ku manta ba ita wasu 1980 ko a shekarar shekarar 1980s din nan haka a alif da dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da tamanin ɗin nan haka wajejen waɗannan shekaru ko 1983 ko 85 aka ce wai masallaci ya fito a nan katanga ne ko saka daɗi ga wani ƙato ya zauna gefe guda gashi nan shi kenan wai ga masallacin ana gani sai ka je kai sallah sai ka zuba sadaka da yanzu ne sai mu je mu yashe shin Allah so komai yana da lokaci ne da yanzu ne sai a je a kore su a yashe su haka ibnu taymiya yake suna nan irin waɗannan abubuwa sai a ce ai ga wani wuri an gani ga wani ya tsuguna wuri ya yi alwala ga inda ruwan ya zangara eh aje an ga haka to an ga haka wace ku je ku ibada a wurin roƙon ruwa kuke da shi ku tafi filin idi mana ku saka mana a cikin hudubar ranar juma'a mun fahimci wannan da kyau jama'a sai sa ka daina jin hayaniyar jama'a hayaniyar jama'a ta yi daidai da al'adunsu ta yi daidai da ɗabi'unsu da suka taso to in ka taso sai ga kai kaɗai ne kawai baka yin waɗannan abubuwa sai a nemi a fusge ka sai ce la yumkin hasruha ba zai yi ma a kiddiga irin waɗannan abubuwa ba kala ibnu taymiya yace to saboda lokaci yadda ya taho sai dai mu saurara insha Allah anan in mun zo ci gaba da karatu sai mu ainihin ci gaba daga nan fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik